الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan dare na talata ko wannan rana ta talata daren laraba ya ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira na alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na saba'in da takwas za kuma mu tashi darasi na saba'in da tara a cikin wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mustafa alayhi ash-shaytan za mu tashi kitab na sha daya kitabul jana'iz abin da zai magana a kan jana'iza gidan kowa da akwai jira inda Allah maɗaukakin sarki yake kullum nafsin za a ta tumo kowane rai sai ya ɗanɗan mutuwa fa na bulukun bi shari wal khairi fitna za mu jarrabe ku wato da abubuwa da abubuwan da suke na dukiya ko abubuwan da kake so da kuma koma baya haka da wanda ba ka duk a matsayin jarraba sannan Allah yake gare mu kuma ba ka koma sannan kuma cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai sai ya san da mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah za a cika muku ladan ku ranar alkiyama wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda aka fujje shi aka kautar da shi gaban wuta aka shigar da shi aljanna to ya rabu saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana kowane rai sai ya dandana mutuwa kuma haka hadisin bukari annabi ya ce afiru min zikri hadirin lada ku yawaita ambatan mai yankan kauna domin ku kana tare da ɗan uwanka ko mata da miji ko ɗa da iyaye Allah madaukakin sarki da zaran lokacin yayi za a ɗauke ran mutum cikin ka ta yanke kauna wadda ake tare da ita da irin jin daɗin da kake tare da shi na wannan da abokin zaman naka ya tafi shi sa wala aliyu na mun gefe tare da kuke ko ina ne ko kana taka ko a zaune ba ta jin kunyar tuwa ne da tana da makangari ne da lamaru da ba cewa saboda haka wannan ita ce mutuwa mai hankali shi ne wanda yake tunanin ta ko da yake duk irin tsawon shekarun da zai cewa akwai wato ranar da za a ci shi kenan ya zama marigayi duk yadda yake son duniya sai ya tafi to duk abin da ya zamto irin wannan ne kamata ya kai masa tanadi kuwa duk yadda kake son duniya sai ka tafi shi sa malam mai zuhudi yake cewa wa tansanal ahibbatu ba'da ashrin wa qad sirna izaman baliya wa ne mutum wa tansanal ahibbatu ba'da ashrin ɗan uwan mu masoyan mu ma za su manta mu bayan kwana goma wa qad sirna izaman baliya yace alhali mun riga mun zama su wato mun rijitigewa a cikin kawai a lokacin mun fara rijitigewa yan uwa daga wannan lokacin za ka an fara shiga wani ƴaƴan ka da mata an fara tunanin gado ya za a raba gado ana ta tunani cewa wani ya yi rabin wani ba shi ai ta bincike hankali zai koma duk wannan kukan da aka yi ba na tsawon kwana uku gaba ɗaya shi za nake gaya wani bawan Allah da ba babban mutum ne yana da hali na cewar wata ran muna hira da jini ce alaji muna wata tattauna da jina ga yan matsaloli na ce alaji an yi a shawara in shawara zan ba ka gina ka gina lahira ka kafin ka gudu lahira kawai dan kai tunanin wai yanzu wai ƴaƴa ne za su gina ma lahira wai ne gina lahira ka da kanka kafin kai ya kuma sauki saboda kana kallo da abubuwa suke idan mata ne da kai biyu uku an fara rigima sai da za a yi gidanka na waje kaza wai shi ake so ko na kasuwa ana rigima a kansa ake kowa ya ce shi za a bawa kowa da wahala a samu wanda za su daure iya yi ma sadaka jari bawan Allah da ake bi bashi aka zo aka yi magana ƴaƴan millions of naira ake magana ba ƴaƴan suka ce ko ɗaya bisa hamsin bai kai a dukiyarsa ba wallahi suka ce ba za su bayar ba aka yi aka yi sai da wallahi sun suka ci amma sun suka ci wai sai ji baki har ba ta manta a lokacin sai da aka samu wasu manyan malamai a garin nan suka tare da yaki aka yi musu wa'azi cewa ba su dukiyar nan kun gaba ko kuka tare kuma mai dukiyar nan nauyi ne a kasa yanzu kaza kaza da kyar wallahi aka jawo kan shi ta lahira gina wa kanka kawai idan ka ta Allah ya baka miliyan ɗari kalle ta ka ga cewa a yanzu ba dan shekara 65 saba'in kana da miliyan ɗari samu miliyan goma kai wa kanka sadaka jari ba komai su tsitce da inda ta yi gina lahira amma wallahi ka ce kai sai gidi zuwa ba kai wannan ba za ka zo a zo ana nema a karo karo na kowa ba da miliyan ɗaya a miliyan ishirin ishirin da ya samu ya waya ba kawai za a yi ba wani abu wanda zai rika binka ba za su bayar ba sau da haka abin da yake daidai shine kawai mu yi kokari mu gina lahirar mutum muna rayu duk abubuwan alkhairi da kake gani na nan da can yi kokari ka kai matashi ne kai yanzu kudin ya fara zama yi amfani da su kafin kudin ya kuke ka gina lahirar saboda ba ku yi alkawari da Allah ya shi zaka tafi ba baka sani ba wani bawa Allah kwanan nan yana muna yana zuwa muna sallah sallaci sai aka ce mun ya mutu Allah ba iya kudin da yake kudin da yake bi ba ya kai miliyan ko an fara shi ba wanda yake bi kawai ya kai miliyan 60 wanda suke zuwa sallah da ji muke hira yake cewa shi yanzu ka kai kin da yake ke cewa bai tsaya ya yi wani abu ga shi yanzu kawai yan uwa ne za su zo da yanyo da kanne su za su kwashi kuɗa a dai mutar ji kawai shi ke to kokari za ka yi ka gina lahira ka diyar da za ka yi kuma idan kana so zuciyar ka Allah ya taimake ka iya gina lahira tun kana raye shine yayin da kaka ce wai kuɗi ya tare da yawa abin da Allah ya hore ba ka iya yin wani abu to idan ya zo mai yawa za ka iya za ka iya alaikum salam na a inda ba ku kwarai kuwa to mu zuwa baya za a yi da su misali ga bakin nan su suka san ma ana bi shi kuma wannan kawai wata ke abu sai ne zai iya fito da kuɗi shine ya kai ƙara idan ya kai ƙara gurin alƙali shi ma ka san sai an bi hanyoyi da za a tabbatar da haka suka je sun fi shi ƙarfi ba misali shi alƙali yana amfani da zahiri ne kuma haka hadisin sai na Umar ya yake cewa da wahayi ne yake mana hukunci yanzu ko zahiri muke ake amfani da haka yake yace idan wani ya zo ya buwar baki za mu baki in dai wutar da ta bu karfi za mu baki gaskiya amma ka sani muka ba ka gaskiya ba kai ne da gaskiya ba muka ba da kai haka sai na mu ba wannan shine to in babu wannan ba wani kuma yana ganin aminin da ne da yaje kotu ba dai hakura amma ba ya je waye ba to akwai wannan gaskiya dai a shawarance duk wanda Allah ya baki dukiya kai kokarin gina lahira kafin kar kai tsammanin wai ƴaƴan yanzu za su gina ma lahira gaskiya dai yadda muke ta ganin abubuwa na kaiwa su komo ya ƴaƴan yanzu kawai su suke a mutu abin mutu kwanaki nake gaya mu ko a karatun can ne wasu yara wasu na cewa wai ba ko rashin lafiya ba Allah kuwa wai shi wannan ka wannan korafin lafiya ba ne wannan tsohon haka wasu ba sai wannan tsohon korafin lafiya Allah ya baki lafiya na san bawa Allah wai korafin lafiya ba ne saboda irin tsofaffin nan mai rada da tije ya da masu abin duniya akwai kadara yana da kuma yana ɗan bizinin haka duk kasuwancin da ya sa a gaba da yana ci to shi ne suke wannan mita ko korafin lafiya ba ina ruwan Allah ko sai su mutu su bashe ba ina ruwan Allah to saboda haka wannan shine kitabun jana'i kitabun da zai magana akan wato jana'iza da yadda abubuwan da suka kunshe ta gaba daya isa ba ne sai babu bukai alal mayyit to sai fara da wata gaba wanda wasu suna kai ta karfi kan gaba gaba sai fara wai babun da yake magana akan kuka ga mamaci duk da fikihunsa ya fita domin da an mutu aiki ne matakin farko wasu ma kan a mutu ake fara yi za a fara kuka kafin a mutu an usama bin zaid radiyallahu anhu qala an karbo daga usama dan zaid hadisi na 531 Allah ya kara masa yadda yake arsalat ibnatu nabi sallallahu alaihi wa sallam ilayhi wata ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wa salam ta aika masa cewa inna ibnal li qubida ɗana ya rasu shine qubida an ɗau ransa fatina ya rasulullah ka zai ce mana ka zo mana ta aika wa annabi ya ruji kan da yaro ba an sana yi kuri salama sai annabi ya tura dan aike yace ka je ka ce ina gaishe ka sakon farko ke wa yaqulu sannan kuma ka ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu wa kullu indahu wa tarwa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma bal tasbir wal tasbir sako na biyu ka ce mata inna lillahi ma akhadha hakika abinda wato aka karba na Allah ne da sani cewa wannan dan da ya koma zuwa ga Allah na sani da ba abu aka ba ta mai kayan ya karba sai yake na biyu da ba kuma kalmar ta'aziyya ce cewa ban hakuri da nema wa mamaci lada shine ta'aziyya kawai ban hakuri haka malam ya ibnu kudama ya faɗa da sauran malamai cewa ban hakuri da nema wa mamaci lada to sai yace na farko inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aaba sannan duk kuma abin da ya bayar nasa ne na uku wa kullun indahu bi ajalin musamma kowa da komai da kake gani a gurin Allah yana da iyaka in ta zo ba ɗaya tsayawa kenan ta fi kowa tsoratarwa in ji da Ali na wani eh ta kururuwa ba ta hira ba eh za ka ga ana hira amma yanzu da an faɗa zai ga an koma kururuwa duk gashi nan misali da mutuwa take ta ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan mukami ba a san tsaye wanda ta rage ba kaftin su duk sun wuce sai an batan su ba ka ganin ko ɗayan su duka in ba zuriyar da sun bari ba saboda haka haka mutuwa take aina ma ta kunu dirikum al-maut walau kuntum fi burudin mushayyada to kowa yana da adadi duk wanda ka tsara numfashi to ƙara matsawa kamar tajin waya kana ƙara amfani da yake yana baya da zarar ya kai wani gaba sai ya dauke ko to haka rayuwa take numfashin nan da kake gani yana da iyaka a cikin wani kwanto yake duk wanda ya fita ba zai dawo ba shi za ina yawan fara wallahi tausaya wa wanda zaka suna a ambulance wannan ni wallahi sai rika ba baki duk da karanci ke karu na za ga wani Allah ya baki shekaru 65 70 75 amma za ga wani mutum ya rike karar 25 30 wai zai tsaya a ambulance wannan kuma wai bulmai ai bayan yake ana gafarta bala saboda wannan shekarar da kai ka gama da ita ba ba kuma za ka kuma yi irin da ba kuma ko iya shekaru ko ba mutuwa iya shekaru kawai sun ishe ka sun isa wa'azi iya shekaru kawai sai kullum kana sannan ka bai da haka faɗa kabarin nan shine yana waje kaza kullum matsa kake kusa da shi kullum kullum yanzu wannan matakin da na gaya muku ya sha sallah a bayan mu a masallaci ya sha sallah ko da aka gaya mun mutuwarsa kawai tuno shi ne cewa wato ya rasu ko auren fari ne ba alal akalli ya ba miliyan ɗari da hukun baya dan iya bashin da yake bi abokin sa aminin da yake miliyan sittin da wani abu yake bi ba ina ruwan Allah yanzu wannan da yake cikin ganiyarsa wallahi bai taba kawowa a ransa cewa tun sauran tuwon biyar bai taba ba saboda duk wani jin daɗi dai da ake bukata ya samu yana da shi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye shi za annabi yace ayo ta tana ta me yankar kauna zikri hadihin lazzat me yake kauna sai annabi kun ji sako na biyu na farko a gaishe ta na biyu ai mata ta'aziya na uku sai annabi yace fal tasbir wal ta'tasu a ga ya mata ta yi hakuri sannan ta nemi lada a gurin Allah ta yi hakuri ka nemi lada a gurin Allah fa arsalat ilayhi ta aika ba ita Zainab kenan tuqsimu alayhi ila yati yana ta ce na rantsi da Allah sai ya zo aje a ga ba na rantsi da Allah sai ya zo wane mutum fa kama wa ma'ahu sa'd kun ga wato da yaji tayi rantsuwar sai miki sai miki wa ma'ahu sa'd bin ubada akwai sa'd bin ubada wa mu'adh bin jabal da mu'adh dan jabal wa ubayy bin ka'ab al-ramuni suna tare da wa zaid bin thabit wa rijalin da wasu mazaje sai ya faɗi waɗannan gangaran din farubiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabi annabi na zuwa sai aka dauko majiya yaron da yaro sai aka kawo masa wa nafsuhu tataka'u wato yana yana yana ransa yana abin da ake yana kai komo ta ta'ara shine abin da ba shi ke jiwa rai a hannun Allah saboda haka ta anna halkan ne irin yadda numfashinsa ke yi kai ka ce talka ce irin bushashiya irin yadda sun sarka ta bushe iska na kada da wannan tsarin sautin da take fitarwa haka numfashinsa yake shine shannin mun biya wuce wannan kalmar a baya fa fadat ainahu annabi na ganin wannan sai hawayen sa ya rika zubowa fa qala sa'ad ya rasulullah ma hada sai sa'ad bin abi waqas sa'ad bin ubada yace ya ba ikin Allah ne haka wannan kuma fa ya ga hawaye na zuba fakali fa'u ta ibnan da nan da nan sai annabi ya ce da ki hadi rahmatu wannan hawayen da kake gani a ido na wannan jin kai ne da ala Allah fi qulubi ibadi wanda Allah ya sanya shi a zukatan bayi saboda haka tausayi ne da jin kai wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-rahma kadai kuma Allah yana cikin ba yana jikan bayin da ne masu jin kai su Allah yake jika yake jika wanda bai da tausayi Allah ba zai jikan sa ba saboda haka kukan hawaye tausayi ne kaga wanda yana ba da alama cewa da nuni wani gidan lafiya yake bayani ukuwa cewa za a iya yin kuka in dai fitar hawaye domin ga shi annabi alaihi salatu wasalam yayi to kaga anan hadisin kafin mu je na gaban sa yana nuna mana wato cewa ya halatta idan wani ya zo gangara zai mutu gangara zai mutu in aka san wani wanda ake kyauta ta da kun bawon Allah ne mutum kirki a kira shi dan ya zo kan wannan bawon Allah shi ne abu na farko da suka samu na biyu hadisin yana nusar da mu cewa akwai ibrahim kasu ita babu ibrahim kasu idan ko abokin ka ne ka zo yanzu yace zo karaka da kace a gaskiya ba wallahi sai ka to dan ku kubutar da rantsuwar da kake to za mu ji amma ka kuma rantsuwa ya Ibrahim ta tuni ke nan kubutar da mutum ya rantsuwa shine abu na biyu sannan abu na uku hadisin yana nusar da mu cewa an so a rika zuwa duba mara lafiya ko da wanda zaka duba din ka ji mara lafiya komai ka girme shi ka bi shi ilimi ka bi shi kuɗi ka bi shi komai a rayuwa to ka je ka duba shi sannan abu na hudu yana nuna mana ya halatta a yi kuka ba tare da kururuwa fitar hawaye kawai hadisin yana nuna mana wato haka sannan abu na biyar da zamu tsaya akan shi ne yana nuna mana yadda wato ake so mutum ya rika tosayawa halittar Allah kaga annabi alaihi salatu wasalam kallon wannan yaron da yayi yana numfarfashi numfarfashi ko kai komo ko numfarfashi da nake so in tuni yana wannan numfarfashin fito da haka shi tausaya masa ba a san ke gaje wa zuci hadisi na gaba ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala ittaka sa'ad bin ubada shakwa shakwa lahu fa atahu nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'udu abin nabi ittaka sa'ad bin ubada shakwa sa'ad bin ubada yayi wata rashin lafiya shine ai mariza wa da'ufa wa ta'allam ya yi rashin lafiya jikinsa ya yi rauni kuma ya rika jin ya rika samun raɗaɗi a jikinsa shine abin da ake magana a kai to saboda haka sai ba ta wun nabi sallallahu alaihi wasallam ya udu sai annabi alaihi wasallam ya je dan ya gaishe shi ma abdurrahman ibn auf tare da wannan bawan Allah abdurrahman ibn auf yana da daga cikin al'ashara al-mubashshiruna bil janna wa ta'ad bin abi waqas kima yana cikin wa abdullahi bin mas'ud ala ramma gangaran balamma da dala alaihi yayin da annabi ya shiga gurinsa fa wajadahu fi ghashiyati ali sai ya same shi shi yana kewaye da iyalansa iyalansa sun kewaye shi fa qala fi ki kad ba annabi yana shiga sai yace ya cika ne wane mutum qalu la ya rasulullah sai sabai ɗayan sai wannan sabon da suke zaune a gurin ƴaƴansa sai suka ce a'a ya ma'aikin Allah fa bakan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga annabi na hawaye walamma ra alqawmu buka annabi sallallahu alaihi wasallam bakau yayin da wanda ya tafi da su yan tawaga su suka ga annabi na hawaye kuma sai suka fara hawaye fa kana sai ji ala tasma'una ala tasma'una kin ba ku ajin cewa inna allaha la yu'adabu bi dam'il ayn ba ku ajin cewa Allah ba baya azaba da hawayen idanu wala bi huznil qalbi ko da damuwar zuci ku sani cewa kamar tunatar da su yake hawayen zuciya da kuma wato damuwar zuciya Allah baya azabtar da mutum a kan baya azaba a kan walakin yu'azzibu bi hada sai annabi ya ce sai dai yana yin azaba da wannan wa ashara ila lisanihi sai annabi ya nuni zuwa ga harshensa aw yarham ko kuma Allah ya rahama dalilin harshe wa innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi alayhi ku sani cewa shi mamaci an mar azaba da kukan iyalansa a kansa kukan kera kenan aka malaman goro suke cewa saboda haka kukan kera ba za mu faɗi wannan kalmar don ta a ci karo da da a can ba to yana yin Allah yana yin azaba ne ga wanda aka yi kukan kera iyalansa suka yi mar wannan to kaga wannan hadisin wato shi ma yana nutar da mu abubuwa na farko shi ma mun koyi irin wanda abin da muka faɗa a waya cewa ya halatta a yi kuka amma ba kukan kera ba na tausayi ya halatta sannan hadisin yana nuna cewa duk wanda ka je kafin ma a mutu iyalan da ka je ka tarar suna kewaye da mara lafiya za ka lallashi su a lallashe su da zarar ka je duba mutum suka ga ina layi suka ga ka tausaya cewa a yi haƙuri kun san ita cuta ba mutuwa ba ana gaya musu wannan kalmomin to ko shakka babu za a haƙurƙurtar da waɗanda aka je duba mara lafiyar sannan kuma hadisin har yau yana nuna mana cewa irin yadda sahabban annabi alaihi salatu wasalam suke da gudun duniya da kuma karanta ta sannan kuma zaka ga hadisin ka koma can zaka ga yadda ake nuna ma mutane ne ba masu alfahari da abin da hannunsu ballanta na tufafi sannan hadisin kansa yana koyar da mu cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam wato yana da tawazu kankan da kai matuƙa yana da kankan da kai hadisi na gaba ko babi na gaba babun fi sabri ala al-musibati inda awwali hadma babun da yake magana akan musiba yayin afkuwar ta farko shine fassara da zaka yi ka huta inda sadma as-sabr bil musiba inda sadmatul ula dan zaka ga malamin islamiyya su ta kuka wa kalma sai annabi yace as-sabr inda sadmatul ula hakuri shine yayin afkuwar musiba ta farko shikenan ka huta kada miƙewa sai wani abun ka yi bashi sai ka yi kirjayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni bi musibati wa ajirni khairan minha ko ka bude ka tara an dauke ma wani abu ko kaza ya mata ko kaza babu kada wannan istirja'i ibnu abbas yake cewa asabu fil qur'ani salasatu asali aquli a cikin qur'ani ya zo kashi uku sabrun ala ada'il fara'id lillahi ta'ala wa sabrun an ma'alim lillahi ta'ala wa sabru bil musiba inda tadbatu hakuri a wuta abin da Allah ya wajabta ba in kai za a daga darajar ɗari uku hakuri a wuta barin abin da Allah ya haramta don ya fi wahala a kan abin da aka wajabta shi kuma za a daga darajar ɗari shida in je gudu abba ya ce hakuri a kan musiba yayin afkuwar da ta farko za a daga darajar ɗari tara wani al'amari na faruwa kawai sai kai hakuri ka koma zuwa ga Allah kai wannan iskin jada to ko shakka babu za ka samu darajoji masu yawa za ka ga alfanun abin nan gaba shi ne misalin da na sha gaya muku in muka je boarding school yawanci karatu ko lakta misalin da nake buga muku mun zo wannan gabar shine sai in ce kamar keke kika gama kika yi kandi sai kika koma gida dan shekara biyar a gidan irin burin din da za ka jin tana je wa ta fara dan shekara biyar a gidan ku bai saba da ke bai san ba kowa ce ke a gurin sosai to da zarar ta yi kandi kuma ta koma a wannan lokacin akwai secondary akwai irin mentality na yan secondary musamman mata ta dawo da jiya ne tana zama tana ce ta faru ta zauna kuma ta matsa wa yara kowa zai ya ce mata ita ne take kawai shi kuma yaro bai gama sanin ta ba ta da gamba gida ta kuma tun da ta zauna da yamma tana karanta dan littafi ya zo kallon fuska ta ruwa ga rashin ji yana fama da rashin ji sai zuwa mata mari kawai yar tana miƙewa za ta miƙe sai umman ta ce dan Allah ya hako kuma wallahi ba za ka kura ba mari na bai kar tsawon sai nan yana to yaro ne ya kada ta nan ya koma can kan ya dille kawai yau ta miƙe tana leƙa ji ta hango maza suna zama makokin da ba gawa kawai a zaune a majalisa ba dan kwali ne ba mayari sai ta leƙa tana wallahi za ka roje tsaya na wo kullu sai ta dawo ta ce to in ba za a kula akwai lada to shine asabar bil musiba inda salwatul ula shine karin fari abin na faruwa wata kila hakurin da ummanta ta ba su ita za ta dau matakin ba wai daure maza za a yi ba a ita ce za ta dau matakin to shine shine asabar bil musiba inda salwatul ula kana kaji ba ba ta ji waje ka gaba ta kalli yau kun ka fara Allah ya tsine mu bara wannan Allah a ce kawai kula da haka daga wannan kofar aka da shi wannan kofar kaga ba ilo kuma aka gani ba la babu la amma da ace kana gani kai istirjani ko da dan da guri akai to la wannan da kowar dukiyar sai Allah ya baka lada mai yawa domin dukiyar ka ta tafi eh kai dai abu mara kyau ai walau ya'dilullahu lin-nasi sharra al-i'jala la qudiya ilayhim ajalu ai ba da zarar wato albarbar da Allah yake mana da zarar mutum ya yi barna ba a lokacin kai tsaye ake bin da ita a sai an baki lokaci baka ga ran suwa ta aka yi mutum yayi ba in yana zaune sai tuna sai ce insha Allah in dai ba wai gaba su sai aka dauka aka malai suka yi bayani saboda haka wannan shine yayin afkuwar musiba ta farko an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala marar nabi sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin tabki inda kabri annabi ya je wucewa wajen wata mata tana kuka a wajen wani kabari fa qala sai annabi ya ce ittaqillaha wa sabiri bai wa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri qala sai tace ilaika anni shine kamar matsa kamar rubu me ya ce ka duk irin wannan ilaika anni shine abin da yake ni ina ruwanka da ba hukunci bai fara ina ruwanka wani ne idan ba kai aka mutuwa ba ne to sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati dan ba kai aka jarraba da irin jarrabawa da aka yi in ji wannan baiwa Allah walam ta'rifu kuma baka taba walam ta'rifu bata san waye ba ita baiwa Allah kawai ta faɗa ne bata san waye bata magana wakila laha bayan annabi ya ba gurin sai aka ce da ita ke baiwa Allah innahu nabi sallallahu alaihi wasallam kin ku san wace kaga ya wannan kalma annabi ne fa ai ko nan da nan fa ta baban nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ruga tana zuwa kofar gida annabi alaihi salatu wasallam falam tajiru inda huwa wadi tana zuwa sai ta ranar ba masu tsara ko domin al'adar gida annabi alaihi salatu wasallam akwai wasu tsayawa a cikin su tana zuwa babu wabi masu kula da kofa faqala sai tace lam a'rifka tana shiga tace ya rasulullah wallahi ban gane kai bane faqala sai tace innama sabru inda al-musuka inda sadima al-ula ai bai wa Allah ila da Allah yake bayarwa ai yayi afkuwar mutuwa da farko lokacin da ka je ki hakuri da kin hakuran ladan da za a baki ne yawa amma yanzu ba lada ba alhaji to sai annabi ya ga hadisi ne asalin hadisi za a ga mafi yawanci a bawaki wajen jiya in aka zo kawai za a ɗauko ma gajeren kai kuma da ba kana faɗa da karatu ka san ga asalin tushen hadisi na bai gan shi waye idan ba abin da ake so ba ana ke su biya ba amma dai har zo bai gani ba to zai istinja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma inni bi musibati wa aqlibi malam da an ji gani istinja dai ba su wallahi na aje kaza a nan ban ganshi ba to sai a fara duba wannan ladan yana da ko da an ganshi wataƙila guri ne da za a yi wani abu aka ɗauke aka canja masa guri ko kuma ɗaukewar ma aka yi duk wannan abin da ake so a musulunce ka ɗauki tarbiyya a ɗau tarbiyyar a fara amfani da ita saboda shi haƙuri Allah yana san wallahu yuhibbu sabiri Allah yana san mata haƙuri saboda ba haƙuri wani abu ne mai ciwo wa sabru mithlu sihirun muzaqatuhu lakin akhirahu ahla min al-asr asibur a larabci baɗa shi kenan shine asiburu daga shi aka samu asaburu ɗaci ne da shi wajen ɗanɗano lakin na akhirahu ahla min al-asr amma ƙarshen da ya fi zuwa da kaga Allah yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wa in tadde ma ta gurin da yake wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarati sai ne wa bashirin sabirin alladina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ƙara da wannan ayat da muka biya sannan haka ya faɗa a suratul ra'd salamun wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum nan zaka dawo dai bima sabartum abinci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuke sai Allah ya ce bani ama uku badda madalla da karshen gida ya zamto gida ne na aljanna Allah ya sa mu na'am haka Sai shi ne abin da ba a so da ba, da an fito ba yana fito a ce ke ko nan nu, to kaga matsala a ta ba. To a ce ka kai ka nemi agaji a gurin Allah, ya agaza ma. Eh a wannan yanayi zai a nemi agaji gurin Allah madaukakin sarki. Don sha Allah za a samu sauki. An gane? Na'am. Na'am. an yi bayani a kan wani abubuwa haka amma ba a yi bayani a kan barin na bangaren mutuwa ko da lafiya a kaya za mu fahimci hadisi wa in za a alakanta shi da mutuwa da jana'iza abin da ake alakanta shi ne ai kaga wato yanzu ana ta kawo abubuwa waɗanda suke na kusa da kowa ita ko mutuwa za ga wato wani zai shekara talatin ma a gidansu ba a yi mutuwa ba amma gaskiya ne magana da yi babban alaƙar babu kowanne daga gaskiya ana so dama ka dangana shi da mutuwa ai hakurin da ake magana a kai shine yayin da mutum ya biyo karan mahaifinsa ya rasu maimakon ya rusa iyo a karan fari to zai yi istirja ɗansa ya rasu maimakon ya ihu a karan fari sai ya istirja haka ummu salama ce ko shine bujalin da zai fito a nan gaba lokacin da wato abu salama ya rasu sai ya istirja amma bayan ta gama kuma sai ta dora ta ce ayyul muslimina khairun min abi salam a cikin musulmai annabi ya ce duk wanda ya wannan addu'a sai an ba shi mafi alkhairin abin da ya rasa amma a musulmai ni yanzu kuwa waye ba abu salam awwal baitin hajara ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam farkon gidan da suka fara hijira suka ba annabi kenan madina yanzu a musulman da ake suke zaune ita bata hango saboda tana tunanin ba ta taba tunanin annabi zai aure ta ba domin ta san annabi alaihi salatu wasalam wato ya wuce ta ne ba kusa ba amma sauran sahabbai take kara amma ga da Allah ya amsa addu'a sai annabi ya tura mata cewa a ga ya mata yana zan saboda murna da jin daɗi kuma sai ta fara ba da condition a ji a ga mata ina da shekaru ina da yaya kuma ina da jiji eh ina da gindi gaba daya kaga da baki ya yi bawo shi yace kuma nan ba ta ko duk da mazan ba su ne mu'adh bin jabal da muka faɗa yanzu wata yana da gindi na gaske da ta bin abi wa qasim kana zo kana da gindi na miji wayannan gindi ka karanta su da kyau sai na mu sa'ad bin abi waqas shi raka iyalin da uwai in ta rizo da baya so shi da zai gane kuda na mutu ba zai taba matar ba Mu'adu bin Jabal kuma wata rana ilimi ilimi ko tufa suka ci sai wani yaro ya shigo na miji ne sai matarsa wanda ta ci wanda ta gudura ji ta dauka ta bai ne kai mata duka yake wanda yake sa ba shi zai bai wai wanda ta sa ba shi ya da ba ta dauka habu ta bai yaro ne ba to kaga irin wato amma kiki kuma lan mata da babu ki yake fada dama akwai al-mahmud akwai al-mazmum saboda haka yayin da aka yi mutum mutuwa ba hana shi yin kuka ba amma ya kiyaye ya gane cewa kada ya manta kuma sabon Allah madaukakin sarki shi in bil musiba inda sadwatul ula wani waya kawai za a yi masa ba ma ya gani a ce ma wani ya rasu to karan fari kada ya fara komai ya fara istirjai ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi zai idan bai yi wannan ba kuma zai rasa ladan mai yawa kuma ba ya zai ba ba ka hakura ba ya zaka yi dole dole ba ba yadda za ka yi ta buzu za a yi ba ya sadaka ya je ɗebo ruwa a rijiya ya manta sulallansa a gaban abu suka fara zuba ya tafi yana sadaka fi ta zuwa irin wannan za ba lada babu to ya za ka yi to da ka ba da sadaka wa ka ba to irin wannan ne saboda haka ko da yaushe abin da ake bukata shine yayin da aka yi mutum mutuwa yayi hakuri za ga wani wai ana rinke shi ko hudu wata ɗabi'a da mata suka ɗauka yanzu za ga an yi mutuwa sun cika a cikin gidan da an zo na a fito daga duk sun gumo su biyo da suna ihu ko ba a yi yanzu abin da mata suke yi sai su sun gumo gaba ɗaya wata na riƙe ta wata ba hijabi suna birgima da za ka ban mata shi ka ce su kwana biyu wallahi ba za ta kwana ba to amma wai tana rike ko ba za a fita shi wata za ta ku kawa aka la rike wanda ke dauko gawa mu muku zanta sun san haka tana ba a cikin gidan irin wannan abin da ake magana a jahiliya mu ma yanzu mune adayin haya da ba yan jahiliya su haya suke dauka ai kamar yadda hadisi zai nuna to yanzu ma ana haya yawa kaji alin yadda a Lagos ba ana yi ana yi na mu kudin ji ba ne mu ce bikin kukan ba yi fi so da aka yi za a raba yadda aka yi muma sai ko raba mana ke ba kuka ne ba sosai Oke, to, Allah ya zauki. Babi na uku a cikin kitabul jana'iz babul mayyit yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi. Babin da yake magana akan shi mamaci ana azabtar da shi da kukan da iyalansa suke ba. An Umar bin Al-Khattab an Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi yace al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bimani alayhi. shi mamaci ana mar adawa a cikin kabarinsa da irin kukan kerar da aka yi masa bimani a alayhi da irin kukan kerar da aka yi masa kaga kan suratul ankabut Allah ya ce wa alif lam mim hasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin sannan kuma can ayat da muka faɗa da ruwa na bulu wannan kun bike in jiki ne dan me za ba za ka yi hakuri ba wannan ihun da ake zubar hawaye saboda shi hawaye kuka ya fita yana rage tension hawaye ya zubo ba matsala bane dan wanda zai kasa kukan sai ga sai wani ciwon zama ya tashi fitar hawaye wato sauki ne relief ne ga wanda ba zai iya jura kukan ba wani kuma za ka iya dakewa kuma ya yi hakurin har da Allah zai iya saboda haka wannan shine abin da malai yake gaya mana nan to shi yasa kaga ai lokacin da Abdullahi dan Umar yake ba da wata ruwaya yake cewa lokacin da aka tuki sai na Umar sai Hafsa ta sa kuka ya Abdullahi dan Umar yace da ita sai dai na Umar yace da ita mahalal ya bunai lokacin bai bar duniya ba kun san sai da ya kwana wajen kamar shida in ya sha nono yana fitowa ta gurin inda ba irin yanzu bane da za a tiyata a kaza gurin haka yake a buɗe in ya sha nono zai fito ta gurin gurin da shi Abu Lu'lu al-Madini ya soke shi to saboda haka sai ita Hafsa ko mai ta gani sai take kuka sai ce ki yake baiwa ta wato ƴar ƴata ki sauƙaƙa wa kai da ta sa kuka sai ce da ita alam ta'alami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'adhibu dabu bi bukai ahlihi alaihi baki san cewa annabi ya ce shi mamaci za a azabtar da shi da irin azabar da iyalansa suke masa ba to yace in dai kuna so na to kar ku azabtar da ni da kero haka sai na Umar ya gaya mana haka hadisi Anas dan Malik shi ma akwai hadisi da yake cewa lokacin da aka soka masa wannan wato wannan abun makamin shi ma sai faɗi ya gaya musu wannan yake cewa kada ku yi mun kuka dan sai na Umar ya fara ganin wasu fara zubar da hawaye to sai ya gaya musu kar ku yi mun kuka domin annabi ya hana to abin tambaya ne shi wataƙila wani ya hararo cewa ya zami da aya wala tajir wajiratun wuzra ukhra ko laifin wani baya hawa noni dan na muke yanzu wani yayi kuka a yayana ko iyali na sai azabtar da ni ni nayi na yawa to magana ta fara fitowa cewa alaji yake kamar kaga ayin jibe na Umar yayi wani kada ayi ba haka abu matsalaci a ya gaya wa ‘ya'yansa ita kan wanda ya mun kuka na mutu irin wannan kukan kera kan wanda ya mun wanda kuma ya ji da Allah shi kenan kawai eh ka fita wala ta jiru wa ziratin wuzira ukura ba cin karo shi za a dama kamar yadda wancan littattafan da nake malamai suka ce in kana so duk wanda yake so ya zama malami a bangaren qur'ani wayancan surorin zai biya tabar kiwon ko idan ka san su ka san tafsiru to ka zama malami a littattafai kuma da littattafai hudu ne idan ka iya su wato suna laibirarin ka kana da su ka karanta su to ka zama malami tun daga bakara har zuwa kan surar da za ta cike guda bakwai tabar kiwon sannan kuma a littattafai sai ka zo ka san sunan kubara na imamu jahil da fatahul bari da ake cewa mu'jamul sunna fatahul bari sannan da al-mughni na ibnu qudama al-maqdisi da muhalla wayannan da daga hudu idan ka zan su malai suka ce ka rawa malai wasu na karawa da at-tamhi na ibnu abdul bar wayannan da yake in dalibin ilimi ne kai na gaske to a ganta alai buradan ka shi za ga last week da zamu bada a tsarin na ce wasu injiniya na ce na ba ku raba da almugulu ku je ku duba saboda littafi ne mai ban tsayi matsalar da baka taba hararo da baka wani matsalar da alaji ya kawo last week ai za ga an kawo da ana amma shi already ya fitar da ita ya mata babu abinda baka tsammanin za a tambaye ka sai ya kawo ya fitar da matsala a kanka mu saboda haka a fatahul bari sun ya gwama malam ibn hajar ya numfasa sosai akan wannan dan kan ma wani yanzu yace sun ci karo dan ka sai yanzu yan tamore yace ai aya za ta karo da hadisi ƙarya ne hadisin bare kuwa ko kuma hadisin ya ci karo da wannan ƙarya ne a isa in kana so ka more komai an gaba yi ga littattafai dan karanta a kawai zafi idan aya ta ci karo da aya a ganinka akwai littattafan da malamai suka tattara irin wannan ayoyin suka ba da amsa idan hadisi ingantacce ya fi karo da hadisi ingantacce a ganinka to akwai littattafan da malamai kamar ibn kutaiba duk yayi yayi na qur'ani yayi na hadisi sai ka je ka nema dan me za ka zo kawai ka zauna ka ja ka ko ka ci ka koji kai ta cewa wannan hadisi ya fi karo da wannan ƙarya ta suka ce ƙarya ne bukari yayi ƙarya a nan muslim yayi ƙarya a nan gashi nan magabata tuni sun gaba ba da amsa ga wanda yake so ya haɗu da Allah ta alim alim amma ba mai zai lalata addinin Allah ba to saboda haka shine malamai da suka gwaba a dunkule dan mu wuce mu je zuwa gaba suka ce kamar yadda Allah bai yanzu ya faɗa cewa idan mutum yake umarni da ayyukan kuka ko kuma a umarnin direct ne ko indirect direct shine ya sa a yi indirect kuma da shi ake yi ko kuma ana yi baya magana kuma shine alfa da omega a gidan zai mai faɗa a jini ya iya razanar bai tsoratar ba to idan ya mutu aka yi ma wannan kukan za a yi mara azaba amma idan yana hanawa cewa ba kyau babu kyau wannan abin da kuke kyau ko kuma ke ce to ni wannan abin da kuke ni ba na bukata in na mutu karfi ne inda ba kwa jin magana idan ka mutu suka yi ma Allah ba zai ma azaba ba shi ne wala ta jiru wa da rabbi mudra ukra wannan yu'azzamu bi yuqal ali alayhi ne wanda ya bada umarni ko ya yadda ai shikenan da cin garo babu na kwarai kuwa kwarai kuwa in yanzu ai da zarar ka lura shine tana da mutuwar ai matsalar da shi kamar misali da na bayar da mu matasa sai mutum ya rika da har ba yanzu ba ba yanzu ba da saura sai ya yi kaza ya kuma kaza Allah ta biye wai sai yi kaza ya kuma kaza ka za ka mata gibe ya ce ba shi ba zai kaza ba daga sana'a yana da yake ba zai aure ba sai ya gina gida mai hawa biyu shekara da talatin da hudu yanzu wai sai ya gida mai hawa biyu sannan kuma ya ki aure kuma duk inda ya ga mace a social media zai minti biyar yana kallon ba zai wuce ba Allah ba zai scrolling ba sai ya yi minti kaza ya ki aure kuma yana da hali da komai lokaci a ni ba ba da kai na gaba wallahi ba da kai na gaba dama na yadda lokaci ai na ga ma da biyu da biyun wasu ya koma wasu abubuwa daban ya tabu na kulla sai ya kada shi ba da gare jira wala kawo bi saboda haka wannan shi dama ni ma na yadda lokaci ina magana akan ai kaga in ma kai baka yi ba yanzu ai ba na tsammanin kada cikin wa'annan da nake bayani zai zo zai kulla daki yana da sai da lafiya kullu tirdin bata yana kallo ba kowa shi kadai ne a ɗakin ga sai Bilal ga kuma ma ba sai Bilal ba ga ɗakin gidan ba ko ba a nan gidan ba ko ba yana da shi zai buɗe wani irin wannan wani wani aran ba wokin me yake wata ran sun zauna suna wata ƙasa ana karatu ya ke auren su da auren suka tafi karatu ya ke yi amma da an sako tasha in an sako wannan masu kafiya din ariya din in za a wuce sai kyale ke ku kyale ku mago har zai kyale ke da Allah ka jira Allah ya zauke to wannan shine ana yin azabar ga wanda yake umari kaga kamar wancan malamin ibnu qudama ya kawo shi cewa idan miki bani aini bi ma'ana halu wa shakki alayya jaba ya ibnu ma'budi yace in na mutu wani aini ke mun kukan kera ki mun irin kukan da na cancanta ya wace ki alayya da ba ki yayya ga rigaki yau na jama'a bari ya ke yar ma'abad duk yayya ga duk abin da yake wa dole ta nuna cewa an damu da irin wayannan kaga su ai za wa azaba shi wasiya ne cewa in ya mutu ai masa to da su ake عن عبد الله بن عمر وعمر وعائشة وعن عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان من قال كده أي حديث أوكي سو لم شيء كمال أين أجي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري قال أبي موسى الأشعري الله يكرمه متى عبد الله بن قيس كده yace lamma usiba Umar yayin da aka wato aka soki sayyidina Umar radiyallahu anhu ja'ala suhaibu sai suhaibu rumi ya kuli sai ya riga ya sanyi ya kuli yana cewa wa aka wayo dan uwan mu shine kokan kera wa aka wayo dan uwan mu shine zaka ji suna wai bango ya fa shi kenan shi yake mana kaza shi yake mana ita ba eh shi kenan dama shi mun yadda mahaifi bango ne duk inda yake da rashin abun hannu ba za ka gane amfanin sa wace baya eh da wasu ba sa girmama shi yanzu idza ma ra'atu ahlul baiti walla badalahum minan nas jafa da zarar bangon gidan ya tafi za ka ga wanda bai sai ya tanka muku ba yanzu zai tanka Allah zai zo dan akwai wanda yanzu yana so ya keda ku amma ganin idan sa kawai ba zai iya keda kuma saboda haka wa aka fa qala umar sai sai na umar yace amma alimta annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kai suhaibu baka san sayyidina umar annabi alaihi salatu wasallam ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy lalle mamaci za a azabtar da shi da kukan kera na iyalansa ba ko da kukan kera na rayayye to mun dai bayani ba cin kai أنا عبد الله بن عمر وعمر وعائشة أنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن أم رضي الله عنه بمكة كان سيدنا عثمان الله يقارى مسيدا تارس مكة وجئنا لنشهدها كن سيدنا سيدنا عثمان دعوة كيف كان تتاريين فيها za ga yana ɗaya daga cikin abin da za ga idan aka zo duk lokacin da ya tuna ko ya kalli kabarin zai kaga sai ya duka gemu da hawa sai ya duka biyu sai wani ya taba yi mata tambaya ya ce ya amiral mu'minin mun ga mutuwa an yi mutuwa da yawa a gaban ka amma duk da aka zo gidawa ta gaban kabari sai kai ta kuka sai da yana tuna irin abubuwan da annabi ya faɗa dan gare da cikin kabari aka kai na wasu sai ya duka gemun da hawaye to saboda haka sai yake cewa waje ina ne na kada sai muka je don mu halarta wa hadaraha ibn umar ana aka ce ga ibn umar ya zo shi ma wa ibn abbas da abdullahi da abbas wa inni la jalisun bainahuma yace ina zaune a gurin a tsakanin tsakanin ibn umar da ibn abbas kenan shi ibn abi mulaika au qala ko kuma shakkar rawi ko kuma cewa ya jalasu ila ahadi ma dai na dan zauna kusa da ɗaya daga cikin su wayannan abdullahi abdullahi din ثم جاء الآخر sannan sai ɗayan ya zo fajalata ila jambi duk dai magana tana wato ɗaya ne ya fara zuwa sai zauna a kusa da ɗaya ya zo zuwa sai zauna a gefen su uku kenan shi kuma yana tsakiya sai zauna a gefe na fa qala abdullahi bin umar li amr bin usman sai abdullahi bin umar yace wa amr dan usman ala tanha anil duka saurara ka jikin ba an hana an hana ku yin kuka ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin annabi alaihi salatu wasalam kala annabi ya ce innal mayyita la yu'adhib la yu'adhibu bi buka'i ahlihi alaihi lalle mamaci ana ma azaba da kukan kera da iyalansa suka yi ba fa qala ibn abbas ya abla da abbas ce kai kan umar ya kulu wa abu zalim a tabbas ni ma na ji sai na wani yana faɗan wani wani tajin magana irin wannan in ji sai abdullahi da abbas ثم حدث sannan sai zantar da shi kale yace sadartu ma Umar min Makka wata rana mun yi tafiya a tare da Sayyidina Umar tun daga Makka kun san shi dawa irin cikin tarbiyar Abdullahi dan Abbas malami ne amma yana da ladabi na bibiyar malamai wata rana yana so ya yi wa annaba ɗaya Sayyidina Umar tambaya amma sai ya kasa ya sai da na shekara ina ta so in duba zarfin zaman da zarfin baka kawai ina bibiyar ina ta tambayar bibiyarsa ya ce bai samu dama ba sai wata rana ya ji zai tafi aikin hajji ya ce alhamdulillah sai bi ya ce har aka je aikin hajji kuma har aka tashi dawowa ya kasa samun dama ya tambaye ni har sai da aka yada zango a dawowa an da daga aikin hajji sai sai na umar ya tashi zai je ya biya bukata ya ce sai na samu dama ne zumbur sai na ɗau buta sai na bi shi yace to anan ne ba na samu dama sai na ce dan muna tafiya yace a lokacin ma ban kula ji ba saboda kaga bukata ne biya yace har sai da muka je biya bukatar a dawowa mun dage kiwa sai yace ina da tambaya to shine da ya tambaya ya rika baki akan wata aya sai ya faɗa ta baki amsa shi zan kana zo abin da ya shafi adab shi ma na tsakanin malami da ɗalibi ibn abbas tarjuman alquran ibn al-umma ya ba da abubuwa masu yawa a kai to sai yake cewa har sai da muka je hatta idza kunna bil baida har sai da muka je wani guri da ake kiransa baida idza huwa yarkabu tahta zilli samra birakbin kai ko idza huwa birakbin yace sai ga wasu ayari karauka ko karabka da suke fada ta ta zilli samura karkashin inuwar wata bishiya a wata ruwaya ta ta zilli kajara karkashin inuwar wata bishiya ta magariya anan sai ga ji anan fa kana sai yace idhab fanzur man haula irakbi sai sai na wuri yace da shi je ka duba mun tuwaye wancan ayar kale yace fa nazartu yace sai na je na dubo fa idza sahibu sahibun rumi shi ne wannan sahabin da ya zo yin hijira shi da ya zo zai hijira lokacin da aka hijira makka zuwa madina da ya zo zai hijira bai koye ba kamar yadda sai na umar bai koye ba shi ma da ya zo bai koye ba ta abuja ne suka ce da shi ina zuwa yace hijira zai ai ko ba za ka yi wallahi sab yace kun sai da Allah ya mun baiwa ta harbi kibiya yace in na sa yanzu kibiya na rika harbi duk sai na kake sai wanda da cikin yake wallahi mu ba hijirar ka muke ya mata ba abin da yake ba mu hauji yadda ka zo daga ruwa baka da komai ka fara fatauci a garin yanzu ka rabu biloniya za a kwaje dukiyar ka kawai yace in dai dukiya kuke wa in na nuna muku za ku tsaya ni suka ce yi ne to ga ta ku je ku diba yana shiga madina an yi wa annabi wayi annabi yace yi ba alma madalla da dukiyar ka ya kai ku hai ya rabu da ita saboda kawai ya biyo annabi alaihi salatu wasallam isa ku ji ana magana ya a Qur'ani cewa sun yi jihadi da dukiyoyinsu da rawukan duk gaba ɗaya jarin da ake ka bai duka in dan tabi gurin Annabi alaihi salatu to saboda haka to ana haka to ai boromi yace fa akhbartuhu na baki labari nan ne ko fa kana sai yace ud'uhu li sai na Umar yace je ka kira mun farajatu ila suhaib na da gurin suhaib fa qultu nace idahil hau abun hawa ka fal haq amiral mu'minin ka je ka hadu da amiral mu'minin ne yana neman ka falan ma usiba umar lokacin da aka yi wa sai na umar rauni da khala suhaibu yabki suhaibu yabki suhaibu rumi ya shigo yana kuka ya kuli yana cewa wa aka domin dan uwansa ne suna da alaka suna da alaka kamar cousin suke wa aka huwa sahiba wayo Allah dan uwana wayo Allah abokina irin wannan kalmar faqala umar radiyallahu anhu sai zai na wuri ya suhaib ya kai suhaibu a tabki alayya ni kake wannan kukan wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'azibu bi ba'd bukai ahli alayhi shi mabaci za a bar azaba da wani sashin kukan wato iyalinsa a kansa qala ibn abbas abdullahi da abbas yace balamma mata umar zakartu zalika li aisha yayin da sai na umar ya mutu sai na tuna wa nana Aisha wannan kalma faga Allah sai ta ce rahimallahu Umar to bara ku ji wani kari kuma ta ce Allah ya jika Umar in ji nana Aisha wallahi ma haddasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce na rantsi da Allah annabi bai faɗa haka ba inna Allah na cewa inna Allah wato al'am la yu'azzibu al-mu'minina bi bukai ali alayhi Allah ba zai azabtar da mu'minai dan iyalansa sun mafuka ba nana Aisha ta kuri wa qalat sai tace walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace kaga abinda ba annabi yace inna allaha la yazida la yazida al kafira azaban bi bukai ahlihi alayhi Allah zai kara wa kafiri azaba idan iyalansa su nemi kuka kara maza idan ba za a yi mar to kari akan iwon nan da suke da aka ce ana ɗauko yan haya sai a ta kara mar azaba da wannan kukan wa qala sai tace hasbukumul qur'an qur'ani ya yi ku ku karanta qur'ani ba Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra lebun wani waya hawa wani qala ibn abbas abdullahi da abbas yace inda zalik yayin da ta faɗa haka sai yace wallahi huwa abhaka wa abuka gaskiya ne kuwa domin Allah shi yake ka mutun ya dariya kuma shi yake sa ya kuka innahu huwa abhaka wa abuka قال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه yace wallahi ma qala ibn umar shay'an shine ruwa yace wallahi da rana ja ta faɗa Allah da umar bai ce ko wai ba sai yin to shi za ka da muka faɗa da bayanin da za a yi gaba daya mu yanzu da abun ya fito fili ba wani cin karo ba wani cin karo da iskani a kai ba da suka ce idan da ma abun ya zo ita na da Aisha korewa ce shi kuma tabbatarwa ne sannan suke cewa al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wanda ya kore domin wanda ya tabbatar shi ya kawo ilimi wanda ya kore ko ba ilimi ka sabo ba saboda haka ba cin karo na'am idan a yanzu dan wani kan da babu da su da suna ihu ai shine misali idan wanda ban sani bane shine maganar da ta alaji sai za ta daukowa haya idan ɗebowa aka yi haya kuma da hadari a tafi to kaga ba shi da alaka amma ta yamma azaba ka gane ba shi da alaka amma za a yi mara azaba illan shine kawai ya zanto kafin mutum ya mutum ma din yanzu ya maganin abu shine kawai ana yi kai magana in ba wanda aka iya hana bane kace ayi hakuri sun san wannan bai ba kyau irin wannan da hanya in evolutionary ka nuna musu kai na ka ra'ayi ko da ga wasu kare kai ba wannan ba kyau annabi ba shi yace ayi wa mamaci ba ayi hakuri na ga wani ne ba Allah da mahaifin ya ya rika burgima yana ihu ana rin abokan na rin rike shi ya zo za a yi sallah ya kwanta a gaban gawa wani malamin ne zai sallah a gaba kawai sai shi wera ya tsaya yana sallah haka yana ta birgima haka ba shi ne abin da yake daidai ba abin da yake daidai da ƙarshe ko wato ya kirje wasu ne suka amfara kawai a garuwa ka ɗauki wanda da a rirrike ne ke ya kunci yana birgima ya zo aka take shi ya zo ya faɗi ya kwanta a gaban gawa ya rike ta ya rika wannan ihu yana ta ihu bayan kwana uku na ganja a facebook Allah ya tsaye wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye akwai wanda hadisin shi ma da zai fito da abubuwa abubuwan da muka faɗa daidai awa ɗaya mu dace ta mun haura Allah madaukakin sarki ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa ya tsuwa kuma da wata waɗanda suka mana wasiya da addu'a da alheri Allah ya jawo su ka na ta da akwai lakka da za a ranar asabar insha Allah masallacin mu ke goba karkashin limancin bala habibu kuma gwani habibu kuma muhammad ina farin cikin ga yadda yan uwa musulmi gaba ɗaya musamman ma limamai da ladanai dangane da lakka na cewa ita ce maudu'in da ya zan yi kiran sallah masu gabatarwa malam muhammad awwal abdullahi algarangawawi asalin falalar masu kiran sallah Muhammad Gali annabi kurakuran masu ko kusakurai shine hausa suke cewa kusakuran masu kiran sallah da masu sauraron kiran sallah sai yadda ake kiran sallah ni kuma zan yi wannan ranar asabar mai zuwa uku ga watan goma lokaci magariba zuwa aljayi a masallacin bashir tuba insha Allah ta'ala Allah ba ta sarki ya ba mu yi ma halarci waɗanda suka yi mana fiya da addu'o'i Allah ka biya musu bukatun na asabar asabar da lahadi ne wasu kaɗan yi magana cewa su ba ba mazauna ba ne ya gada da shi asabar saboda haka ka an ce ba da awali ya faɗi lahadi amma zai gyara asabar da lahadi ne ba mu da tafsiri ke amma lahadi za mu yi tafsiri insha Allah ranar asabar za a yi lahadi kuma za mu yi wallahu musta'an gobe insha Allah za mu biya alwajib dai za mu biya mai da shi muka biya tafin da ya gabata abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa Allah muka yi kuskure Allah muka yi sarki ya ce mana muna da kowa gidi da sunayen da kyawawa da sun saba da kuka duk musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya da wata lafiya ka inda da lafiyar mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama kaburburan gidan samu da Allah ya sa mu fita da kyau da imani wannan rayuwa da ake ciki na kunci Allah ka yaye wa al'ummar musulmi suna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon gaba da kusa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta shiga lamarin اللهم كن نافيتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او اقل من ذلك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين